الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ci gaba da karatunmu na hadisi sannan muna karatu cikin littafin riyadu salihin na abu zakariya yahya ibn sharf wanda aka fi sani da al'imam annawawi sannan muna karatu cikin kitabul fada'il jiya zama da ya gabata mun yi bayani ko mun yi karatu cikin me babin da yake magana akan falalan tsairaya daren lailatul qadr da bayanin daren da aka mi aka fi tsammani ya kasance daren lailatul qadr mun yi cewa daren lailatul qadr ana samun shi ne da farko mun yi falalan shi ko Allah saukar da alkur'ani a cikin shi mala'iku haɗi da mala'ika jibril suna saukowa dare ne mai aminci dare ne da ubangiji ta'ala yake hukunta abin da zai faru a shekarar an gane ma'ana yake hukunta shi kuma mun ce shi ne mi abin da al-hussein dan al-fadl ya faɗa suqul maqadir ila al-mawaqit wa tanfidh al-qada' al-muqaddar ko shine sanya lokutan abubuwan da za su faru duk da saboda Allah ya riga ya kaddara abin da zai faru dama tun kafin ya halarci duniya da shekara dubu hamsin to amma sanya musu lokaci yana kasancewa ne a daren da yake kadar sannan mun ji cewar raya shi yana da falala kasancewa annabi sallallahu ya ce ana gafarta mutum zunubin da ya gabata yana da lailatul qadar sannan mun ji cewar mi ana raya shi ne da mi da ibada an gane da karatun alqur'ani sallah ambaton Allah da abin da yake kama da waɗannan sannan yana kasancewa ne ami a kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan na kowace shekara kuma ba wai an yi shi ne sau ɗaya a tarihi ba a kowace shekara na ramadan ana samun sa da lailatul qadar sannan a wutarin kwanaki goma na wato ainihin ƙarshen na wato ainihin watan ramadan wannan kenan sannan mun ji cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da aisha da ta tambaye shi wace iya addu'a za ta yi in ta dace da wannan dare ya ce ki roki Allah afuwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shi yasa ɗaya daga cikin magabata al-mutarrif yake cewa Allah ya mun afuwa shi yafi soyuwa a wajena da ya jarabe ni ne hakuri an gane kuwa Allah ya barka da lafiyar ka shi yafi da a jarabe ka da jinya kai hakuri wannan shine kenan mutum kullum ya roki Allah afuwa baffa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da shi is'alullah al-afiya ka roki Allah ne afuwa ka samu afuwa a jikinka ka samu afuwa a rayuwarka ka samu afuwa a cikin lamuranka gaba daya shi yafi na haka mutum ya lazimci roƙon Allah al'afu wal afiya yau zamu tashi a gaba da malai yake cewa babu fadlis siwaki wa khisalil fitra babun falalin aswaki da kuma bayani na mi sunnoni na fitra wato khisal wasu kyawawan ɗabi'un da Allah ya kaga mutum akai an gane kuwa su waɗannan khisal fitra zamu ji abubuwa ne da Allah ya kaga mutum a kansu wanda duk mai lafiyayyen salima wanda yake kubutacciya kuma lafiyayyar fitra to yana so ya lazamce su kamar yanke farce kamar mi aske gashin baki kamar aske gashin mata duwana fitra ne wanda inda ya wuce yana da lafiya kwakwalwarsa sai take to bayan da za ka ga farcensa kamar a kintsa mushe ya ba su zuku zukula in ka ga wannan to fitrarsa akwai matsala a kwakwalwa da ba shi da lafiya shi yasa bisa ɗabi'a za ka ga mahaukaci shi ne za ka gan shi mai bucaca amma duk mumini za ka gan shi mai fes yana tsaftace jikinsa to wannan fitra ne haka Allah ta'ala ya mai fitrat Allah lati fatara an-nas alaiha haka Allah ya tsara mutane cewar suna so a gansu mai fes ta hanyar su yanke farce ta hanyar su aske gashin baki ta hanyar su aske gashin hamata ta hanyar su aske gashin gaba ta hanyar su yi kaciya duk waɗannan sunnoni ne na fitar a daidai ɓangare kuma suwaki ma yana da yana da falala sannan ko gaba kar gaji kunyar a ganka da suwaki a aljifa a ce kai kalami ne la ba karanta ba a ganka da suwakin ka sunna ne mutum ya lazimci suwaki tare da shi yana yawan mai tsabtace wato ainihin bakin shi har imam ibn al-qayyim yake cewa wa kana yuhibbu siwak yana magana akan shari'ar annabi sallallahu a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad yake cewa annabi sallallahu yana son aswaki san aswaki ya kai annabi sallallahu har lokacin da zai rasu abdurrahman dan gina abubakar ya shigo dakin aisha radiyallahu anha tana dauke da annabi sallallahu a kirjinta da yaga aswaki sai zara masa ido aisha sai ta gane annabi sosai yana son aswakin nan ta ce ko kana son sa ne sai ya jijjiga kai sai ta karba ta balla shi kun ji tsafta shi gun da wancan amfani da shi za a mi za a karye shi ko sannan sai ta tattauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bashi ta ce sai ya aswaki mafi kyan aswaki kun ga yadda annabi sallallahu alaihi yake san in ka gauta ya zo mutuwa ya karkata akan wani abu wani yana nuna yadda yake mai san abin a lokacin rayuwarsa ne to annabi sallallahu yana san asuwaki wa kana yastaku muftiran wa sa'ima ibn al-qayyim yake cewa annabi sallallahu yana asuwaki lokacin da yake baya azumi da kuma lokacin da yake azumi wa yastaku inda lintibahi minan naw yace lokacin da annabi kaga ya farka a bacci mami to yana yin asuwaki ne daga ya farka wa inda wudu haka lokacin da zai alwala wa inda sala haka lokacin da zai salla wa inda dukhulil manzil haka in zai shiga gida wa kana yastaku bi'ud al-araq sanan yana yi ne da ishan arak wani yana tabbatar maka cewa annabi sallallahu baya rabuwa da asuwakinsa saboda gair ma'qul hankali ba zai kama ba a ce duk wanda ya lazumci waɗannan lokutan yake asuwaki a ce sai ya shiga gida ya ɗauko shi ko ya wani abu an gane kuwa na haka ko gaba kar wani ya zage ka ko ya ci mutuncin ka dan ya gan ka dai ko kai ka ci mutuncin wandan ka gan shi da asuwaki a tafarki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yawaita tsaftace bakinsa wanda za mu ji daga cikin fa'idojin shi mala yake cewa to an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu huraira Allah ya kara mishi yadda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa laula an ashqa ala ummati ba dan kan na matsarwa al'umma ta ba au ala nas ko kuma a mutane ba la amartum bisiwaki ma a kulli salati da duk lokacin da za su yi sallah na umarce su da yin aswaki kun ga shine maganar ibn al-qayyim da yake jami wa inda sala annabi sallallahu yana aswaki shi yayin kowace lokacin da zai yi zai wato ainihin sallah kamar yanda ya zo a hadisin huzaifa Allah kara mishi yadda yake shi annabi sallallahu za mu ji hadisin wa an huzaifa gashi na radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu idza qama min al-layl yashushu fahu bisiwaki huzaifa dan al-yamani yake shi annabi sallallahu ya kasancewa idan ya tashi ko zai sallan dare kenan yawa idan ya tashi da daddare kenan kan su idza qama min al-layl idan ya tashi da daddare domin ya salla kenan ko min tayyib ya tashi eh la'alla lafazin min an-nawmi ne ko na kuto ni na nan idan kama min al-layl ya tashi da daddare domin ya salla ko kuma ya tashi daga bacci domin ya salla mi ya shusu fahu sai ya goge bakinsa bisiwaki da aswaki an gane nan na fahu din baki kenan liyabdu fahu wa ma huwa bibalighi ta qur'ani ash-shaws din yace addal ku shine cuccuɗami wato ainihin bakinsa kenan kun gane yana nuna mi wato halascin in za ka yi sallah ka yi mi ka yi asuwaki bayan an ce ma za ka yi sallah ka yi asuwaki shine ka tare yawo a bakinka sai ka fito da ka tofa ka goggoge shi kenan ka miya shi an fahimta وعن عائشة رضي الله عنها قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي عائشة الله قال متى لا تكيشوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قسم منا شريا والنبي صلى الله عليه وسلم سواكه أزواكين سمجارة مسش وطهوره wato mu kuma da abin tsarkin shi ruwan tsarkin shi kenan muna tanadar masa kenan asuwakinsa da kuma ruwan da zai tsarki alwala ya tsarki fa ya ba'athahu Allahu ma sha an ya ba'athahu min al sai Allah ya turo shi lokacin da ya so daga dare fa ya tasawwak annabi sai ya dauki aswakin sa ya san yadda ake ajiye masa dama an gyara masa shi an gane sai ya aswaki wa ya tawadda ruwan tsarki da aka ajiye mishi sai ya tsarki da shi ya alwala wa yusalli kuma sai ya salla an gane kun gone yana ƙara tabbatarwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadda daddare in ya farka me yake yi وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذو دغ أنس الله قال مشي يلداك شو أنس صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك نا يويتا muku abin da ya shafi aswaki mana na yawaita kwadaitar da ku saboda mai amfanin shi da falalan shi da fa'idan shi ga lafiyan baki ga lafiyan jiki ma za mu zo mu ji وعن شريح ابن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواق شروح دان هاني yake cewa nace da Aisha Allah kara mata yadda da wani abu annabi sallallahu ke farawa idan ya shiga gida gidansa qala tace bisiwak in ya shiga gida abin da yake fara shine me aswaki ko sa annabi sallallahu baya so annabi sallallahu kullum fa cikin kamshi yake amma duk da haka baya so a ji wani abu na canjin kanshi tattare mi tattara da shi gane kwanar sassanin mai kanshi ne mai tsafta ne tsabtatacce ne amma duk da haka yana yi ne don ya koya mana kada ka kuskure mai a ce mutum in ya zo ka zo kusa da shi za ka yi magana sai dai kawai don girmama ka yi haƙuri da mutum ta ka amma ka gama kashe shi da Allah ka haɗi ta farnuwa da Allah ka ci albasa da Allah ka kazala a lokacin muna sakandare na zauna lauka ɗaya da 'yan taba sun fiye na amma lokan mu suna shan sigari to idan kana juwarin sun sha sigarin sai su hada da tamtam ko ta ala ina tabbata ma gwara ka juwarin sigarin daga juwan nan warin sigarin da aka hada ta da tamtam amma ba sa so suna so su kora warin ne la mutum ya zama mai tsafta kullum sigari din nan doyi mutum yake dura mai cikinsa kar ka zama mai haka kuma an ce in sun zo mutuwa suna amanta ne ban gani ba amma ce haka ne haka ne ciftela in ce duk masu wannan abubuwan suna fitar da ita an ce kafin su mutum ya zama cikin tsafta karkana son ya ɗoyi ami cikin ka annabi su san kun ga mai tsafta ne amma yana ƙara mai tsafta kullum yaushe kai kuma zaka na zuba jujuye da bola a jimi a cikin ka wanda da ca ku ba su inda me ake haɗa ta ne jama'a ba da kashin jaki bane aka ce komai kada mutum ya jefa kansa ga halaka kullum ka zama cikin tsafta cikin mai cikin kamshi yawa matarka za ta soka duk wanda kake zama da shi shi ma zai ya soka yawa to kun ji dai annabin ya shiga gida da me yake farawa asubaki وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لساني wato daga abu musa al'ashari yake cewa na shiga wa manzan Allah sallam wa tarafu siwaki ala lisani wato gefen aswaki yana kan harshensa wanda yake nuna annabi sallam har harshensa yake yake tsaftacewa to in an tsaftace dadashi da haƙora to kuma sai a sa akan harshe ma a goggoge shi وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب daga wato aisha allah kara mata da take cewa annabi sallallahu ya ce yin asuwaki ko wato yana tsaftace baki kuma yana sa wato an yi a sami yardar ubangiji in kana yin asuwaki lana yadda da bawa kenan wannan in yayi nuni yayi nuni akan falala na na na na asuwaki abin da ya shafi asuwaki a babun fa'ida da wani haunu ake yin asuwaki hagun ko dama wasu malamai suke cewa idan har dan tsafta ne to mutum zai da hagun ne idan dan ibada ne mutum zai da dama akwai lokacin da za ka yi asuwaki domin ka tsabtace bakinka ta Allah don ka tashi a bacci ko don ka ci misali ka ci da bige gane ka sha romo kana bukatan ka me ka tsabtace bakinka wannan dan tsabta za ka yi da hagu amma in dan ibada ne la'alla ka zo za ka shiga gida tunda annabi sassan zai shiga gida ko zai yi sallah yana yi wannan kun ga dan me dan ibada ne an gane ba dan tsaftar bane ba zai nace muku da datti ba ka ce kuma da ka zo masallaci za a shiga sallah lokacin za ka fitar da wannan dattin la ba zai an gane kuwa wannan dai a matsayin ibada to za ka yi shi da dama wannan shine abin da malikiya suka yi kaidin shi da wasu malamai amma wasu suna cewa babu dalili da ya nuna wai da dama za a yi ko da hagun ko da wani hannu ma kai mi yayi daga cikin amfani na asuwaki ibn al-qayyim ya kawo cikin littafin zadul ma'ad cewar yana mai yana tsaftace baki wanda yake aswaki aka samu bakin shi kullum cikin tsafta sannan yana karfafa mida da shi sannan kuma yana yanke majina ko kaddara mutum ya goge da saman dadashin shi da hakorin shi da harshensa duk wasu ƙananan abubuwa duk za su har virus ɗin duk za su fice sannan yana sa karfin gani tun da yake yawan aswaki za ka samu ganinsa saboda in baya mutum baya aswaki bakinsa ya daɗe zai kamu da mi amosari wannan amosarin zai tafi har ya taba kwakwalwa in ya taba kwakwalwa kuma zai taba mai zai sauka ido to shi yasa ibn qayyim yace yawan yin asuwaki yana sanya karfin ido sannan kuma me yana tafiyar da wato ainihin kalar hakora mara daɗin gani sannan yana bawa uwar hanji lafiya mutum yana asuwaki to uwar hanjinsa ma tana zamowa cikin lafiya sannan wato ainihin yana tsabtace muryar mutum idan mutum yana yi zaka ji yawan tsabtace bakinsa haka ji muryarsa tana fita daidai sannan kuma yana taimaka wajen gudana ta narkewar abinci a cikin ciki sannan kuma yana sauƙaƙe yadda magana za ta na fita a bakin mutum wallahi in mutum ka ɗauka ya sati biyu bai burosh bai shi zai magana ta zai magana ko a cikin mutane da tsaye nesa don tsakaninka da shi ko akwai mita guda sai kana jiyo shi yana tashi sannan kuma me yana sa nishaɗi wajen ambaton Allah da zikirinsa da kuma karatu sannan kuma yana gusar da bacci daga ido kenan ka tashi kiyamun lail in kana so bacci ya gushe maka me zaka yi aswaki tafiyar maka da shi sannan kuma yana yana sa Allah ya dada bawa sannan kuma mala'iku yana birge su sannan kuma yana sa mutum ya samu lada daɗi da ƙari ibada ne wacce mutum kuma zai samu lada a kanta kun gona duk fa'ida ne na asuwaki amma tambaya to shin kaman brush da makilin zai shiga gurbin asuwaki zai shiga amma wallahi bai kai asuwaki fa'ida ba zai shiga amma wallahi fa'idan shi bata kai ne ba bata kai ka asuwaki ba don haka ko da kana yin brush da makilin to kada ana raba ka da da asuwaki saboda dume yin brush da makilin ya sani kana iya sanya shi a dadashinka saman haƙoranka da ƙasa ko'ina yadda kakan iya sawa a surkulle asuwaki za ka yi amfani da shi ba kai sakai da brush da makila ko da shi ma brush da makila ana iya sanya shi akan harshe a tsabtace harshe amma ka sani wallahi bai kai mi ba kai asuwaki na ka mutum a same shi da asuwaki ta farki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yawaita yin asuwaki kamar yadda kuka saurara insha Allah ta'ala hadisan gaba sai zama na gaba zamu ji saboda akwai abin da ya shafi sunan fitra na abin da ya shafi kaciya zamu ji shin ya inganta mace ma za a iya mata kaciya ko bai inganta ba zamu ji abin da ya shafi gemu yana daga cikin sunan fitra kuma ya haddin gemu yake masu aske shi su da kannansu ya zama kannansu mata in ke nufi ka gaba bambancin kun biya biya zabtare shi za mu shi halas shi ko haram shi insha Allah zama na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala